ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أشرن دبقي قوة شدة hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a da shekara 1445 wanda ya zo daidai da tara ga watan ɗaya a girgoriyar kalanda 2024 wannan shi ne kasa ɗinmu na 106 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na duktur al'allama abdulazim albadawi allahu yarhamu idan jama'ar musulmi ba su manta ba za mu tashi kan babu imamatu sabi babin da ke magana akan limancin yaro mun karanto hadisin satin da ya wuce amma saboda akwai bayanai da muke so mu yi karkashin wannan hadisi za mu ƙara karanta shi an ibn umar an amru bin salama ƙala لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبادر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا من مني لما كنت أتلقى من الركبان فقد فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين an gane? imamatu sabi hukuncin limancin yaro kamar yadda na ɗauko muku ƙissar wancan satin cewa akwai wani sahabi ana ce masa amru ɗan salama amru ɗan salama yaro ne ƙarami anguwarsu tana kusa da madinar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da kafiran makka da madina da ƙuraishawa da shawararsu suka gane cewa fa wannan mutumin da gaske ne Allah ne ya turo shi to da yawa yin suka sallama suka koma suna shiga addinin musulunci waɗannan su zo su shiga wannan daga ƙauye kaza su zo wannan daga gari kaza su zo to anguwarsu amru dan salima ko garinsu ko ƙauyensu sai an biyo ta cikinsa ne za a wuce a shiga garin madina na fata an gane to galibi idan mutane suka biyo he su tsaya he su dan soke zango su sha ruwa babansa mutum ne mai karamci wata ran kowane lokaci ya sa a yi girki a fitowa da mutane sannan waɗanda za su gane hanya su wuce waɗanda suka gagara ganewa sai ya haɗa su da amur ɗan salama sai ya raka su idan suka isa aka suka karɓi kalmar shahada sai annabi ya zaunar da su yana koya musu wani abu na ƙur'ani wanda in sun koma garuruwansu za su dinga sallah da shi amur ɗan salama yana gefe yana zaune tun da shi ba musulmi ba ne babansa ba musulmi ba ne babansa dai shine sarkin garinsu ko mai anguwarsu to sai zauna shi kuma yana jin abin da ake yi ashe yaro Allah ya masa kwanya duk abin da ake yi wa waɗannan mutane shi kuma yana ta haddacewa wata rana sai baban da kansa ya ce jama'a ya za a yi a ce kullum ana zuwa gurinmu mu ta gurinmu ake wucewa wata ran ma mu yi wa wanda suka zo wucewan nan gara mu yi musu abinci mu ba su ruwan sha su huta a gindin bishiyoyinmu su wuce su je su karɓo addinin musulunci su zo su yi mana sallama su wuce mu me yasa ba za mu je mu karɓa addinin bane nan tunda dai mun fahimci addinin nan gaskiya ne to duk al'ummar garin sai suka amsa wa sarki dama idan sarki ya ce a yi nan za a yi in ya ce kar a yi nan dole a haƙura na fata an gane yanzu da sarkin gombe zai ce sunna gaba ɗaya wallahi kowa bi zai yi ko ba haka ba ne kowa bi zai yi har da kowar wake na fata an fahimci magana kowa sarkin fada ne shugaban fada ne dallatu ne wa duka kowa zai ce sai sunna saboda sarki ya ce sai sunna yasa in kaga mutane sun bata to galibi shugabannin su ne suke batar da su na fata an fahimta in kaga sun shiryu to galibin su shugabannin su ne mutanen kirki su suka shirya su amma mafi yawancin shugabannin da Allah ke naɗa wa mutane za a ga addini bai dame su ba in ba kalilan daga cikinsu ba to su kuma mutane galibi suna mutunta shugabanninsu wajen yi musu da'a a wasu lokuta ma har akan abin da ya saba wa Allah yasa kai idan Allah baka shugabanci ka yi kokari ka ja mutanen ka zuwa ga tafarkin daidai saboda Allah dan ka amanar su ne a hannunka an gani da haka sarki ya ce me yasa mu ba za mu je musulunta ba suka ce a to ranka ya daɗe ai tunda ka ce ai tafi ai za a tafi da haka kowa sai ya miƙe sarki na gaba fadawa na jimin sa a da mutanen gari annabi yana daga kai sai ya ga dandazon mutane kawai sun tunkaro shi suka zo suka ce to sun zo ne su karɓa addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su kalmar shahada sai suka ce to su sun baro komai ga ma sarkin garin kowa ya taho don haka ba ɓata lokaci su za su koma to ba wanda ya iya komai yanzu suka karɓa addinin musulunci yanzu suka shigo sai suka tambaya ya rasulallahi wa za a haɗa mu da shi wanda zai dinga zan musalla sai ce a cikin ku akwai wanda ya iya qur'ani amru dan salama ya ce falam yakun min alqaumi ahadun jama'a ma jama'atu aka bincika kaf cikin al'ummar mu babu wanda ya haddace abin da na haddace sai ni sai ce faƙad da muni sai suka gabatar da ni suka ce ni ne liman daga yau na fata an fahimta a watar waya aka ce annabi ne ya ce musu wanda duk ya iya ƙur'ani a cikin ku ya wuce muku gaba ya ja muku sallah bayan an dawo gida an nutsu an huta to kai datti da ya ka iya ya ce ni ban iya ba to yau ma aka shigo addini kai fa wani ni ma ban iya ba yaro kawai sai ya daga hannu ya ce ni na iya ce kai kuma yana ka kuwa ya ce lokacin da kuke tura ni in yi rakiya to ni kuma lokacin da ke ta haddacewa suka ce marawace ce he suka gabatar da shi sai fara jan sallah kun ji kisar yadda take to bari mu ji ta a hadisi amru dan salama ya ce lamma kanat waqa'atu ahlil fatihi lokacin da yakin ahlul fatihi ta zo badara qaumin bi islamihim mutane he suka gaggautu zuwa ga su je su musulunta gurin annabi وبادر أبي بإسلامهم بابانا ما سيتي تو مزا مزا مجھے مکروا الدين المسلمين أنغاني فلما قدم قال lokacin da ya iso sai ya ce ji'itukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wasallama haqqan na zo muku daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya fa qala sai ya ce musu sallu salata kaza fi hini kaza ku sallaci sallah kaza lokaci kaza wa sallu salata kaza fi hini kaza sallah kaza ma ku sallace ta lokaci kaza fa idza hadaratis salatu annabi ya ce in gaya muku idan lokacin sallah yayi falyu'adhdhin ahadukum ɗayan ku ya farma kiran sallah kar ai sallah ba tare da an kira ba wal ya ummakum aktharukum qur'anan wanda ya fi ku yawan karatun alqur'ani kuma ya ja ku sallah na fata an fahimta fanazaru suka duba a cikin dandazon mutanen nan falam yakun ahadun aktharu qur'anan minni sai ba a samu wanda ya iya alqur'ani ya iya sanin menene qur'ani kamar ni ba lima kuntu atalaqqa min ar-rukubani saboda abinda nake laƙanta nake kwaikwaya nake haddacewa daga mahaya wanda an ke raka so su je su karɓi addinin musulunci a gurin manzan Allah na fata an fahimta faqaddamuni baina aidihim amru dan salama yace sai suka gabatar da ni a gaba gare su suka ce ni ne limamin su wa ana ibnu sittin aw sab'i sinina a lokacin ban wuce dan shekara bakwai ko ma shekara shida ba da Allah dan shekara shida balagagge ne dan shekara bakwai balagagge ne to ya yi limanci kyaura ka ce karya ne yanzu nan ka shiga wuta wallahi tallahi hadisi ne na jawo e ka san wani yanzu nan zai ce kai da Allah wannan magana ban wallahi kana faɗin haka zaka tafi wuta dan magana ce ta hadisi ba magana ce ta san rai ba shi da kansa limamin yake ba da labari ya ce ina ɗan shekara shida ko kuma shekara bakwai a wata ruwaya aka ce kowane doma baya sakawa dogon riga ce yake da ita sai ya zurmo ta kawai sai ya fito masallaci ya ce to a daidaita wallahi dole ku daidaita to shine liman kaga dole a daidaita na fata an fahimci magana ya wuce gaba kawai Allahu akbar to ya iya qur'ani mala in ka iya qur'ani ba abin da ba za a baka ba mukamin da ba za ka rike ba wannan qur'ani shi zai guide naka kai komai daidai na fata an gane yace to sai suka gabatar da ni na ci gaba da sallah to rigar har ta zo ta dan yagi har ya kai matakin da idan ya ruku'u sai a ga duwawunsa ya bayyana eh wata mata haita ce da Allah a yi gidauniya mana a sayawa limamin nan riga to haka aka yi karo-karo wannan ya kawo wannan ya kawo aka so dogon riga sabuwa fil aka ba wa lima aka ce to ga wannan adin ga fitowa sallah ya ce wallahi tun da yake bai taba ya jima bai yi farin ciki irin na wannan ranar ba kaga daga nan za ka kara gane yarintarsa saboda yaro da sabuwar riga in dai kai masa ɗinkin sallah ko ɗinki to ka ga ɗoki kuwa haka ne ko ba haka ba shi da bakin shi ya ce tun da nake ban taɓa samun farin ciki irin na ranar da aka yi karo karo aka so min riga ba na za a ga doguwar sura ko to kaga in ya saɓe ku to sai inda Allah ya yi da ku saboda yana cikin farin ciki na fata an gane to wannan wannan ruwayar kenan da ta zo a cikin nasa'i bukhari ya rawaito ta haka abu dauda ma ya rawaito ta ibnu mazi ya rawaito ta to bari mu ji wata ruwaya ranar na ce muku a cikin bulugul maram a ba a bulugul maram bane a ainihin wato sifatu sala ne muhammad nasiruddin albani ya kawo ta ya kawo ta a ƙarƙashin mas'ala ta da bakwai an gani shi ma ya kawo wannan hadisin da yanzu muka karanta mun wuce shi a kaje ka saurari kasusuwan mu na karatun a hakamul jana'is shi ma ga malam ya kawo ya ce almas'alatu sabi'a wa sittun mas'ala ta sittin da bakwai ya ce wa illam ya haduril wali au na'ibahu fal ahaqu bil imama aqra'uhum li kitabillahi idan aka zo za a yi wa gawa sallah idan gwamna ko mataimakin gwamna bai zo ba shine wali a nan domin a ka'idar musulunci shugaban gari shi ya kamata ya zama babban limamin gari an gane maganar da ku a ka'ida ta musulunci haka abin yake shugaban duk gari in gwamna shi ne overall to shi ya kamata ya zama limamin gari gaba daya duk a ji a taro a can sai wanda suke ƙauye sai su yi sallolinsu a ƙauyukansu amma mu duk nan gari can za a je a taru ina fata an gane haka in sarki ne shugaba to shi ya kamata ya ja sallah to in ba sa nan mataimakansu sai su ja sallah to shine sai malam ya ce fa in lam yahdirul wali aw na'ibahu idan gwamna bai samu halarta ba ko mataimakinsa fal ahqqu bil imama aqra'uhum li kitabillah to wanda ya fi tantanta ya ja sallah ne wanda ya iya karatun littafin Allah ya fi iya karatun littafin Allah kaga wajabcin yana fadawa ne kan waɗancan guda biyu idan su ba sa kusa to sai a samu wanda ya fi iya karatun littafin Allah malam albani ya ce sun ma'alar tartibin ladhi ware da zikiruhu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallama sannan daga kan wanda ya fi iya karatu sai a biyo jeren giyar abin da annabi ya ambata cewa daga wane sai wane daga wane sai wane daga wane sai wane sai ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah annabi ya ce wanda zai wa mutane limanci ko na gawa ko juma'a ko kamsu salawat shine wanda ya fi su iya karatun littafin Allah sai ce fa in kanu fil qira'ati sawa'an in ya zama a cikin karatu daidai suke fa a'lamuhum bis sunna to a samu wanda yafi sanin sunnar manzon Allah yace fa in kanu fi sunnati sawa'an in ya kasance a karatun sunna daidai suke fa aqdamuhum hijratan to a kirawo ko a sanya wanda ya rigaye su hijira ya ja su sallah ce fa in kanu fi fil hijrati sawa'an idan ya zama daidai ne lokaci ɗaya suka yi hijira fa aqdamuhum silman to a sanya wanda ya riga shiga addinin musulunci a cikin su wancan satin ai na yi ko bayanin wannan gabara ko yasa nake wuce ta sai annabi ya ce wala ya ummanna rajulun rajula fi sultanihi kada wani mutum ya je wani mutum limanci a inda shi yake da iko shine liman a gurin ko shine oga ko shine mai gidan kai ka zo ka wuce gaba ba a haka wala ya qa'udu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi kar kuma ka je ka zauna a kujerar girmamawa shi in ba shi ya baka mai ba izini ba in dai guri gurin zaman ogani ko yallaɓoi a gidansa to dai in shi ya ce ma na zo ka zauna in ba haka ba sai ka jira ko kuma ka zauna inda ka san ba nan ne yake zama ba ina fata an fahimta wannan hadisi ma ne ya ce akhrajahu muslim wa ghairihi min min ashabi sunan والمسانيد عن حديث بن أبي مسعود البدري الأنصاري من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري وقد خرجته في صحيح سنن أبي داود يتسي حقيقة أنا تخريج وانا حديثي أتكين سنن صحيح سنن أبي داود رقم نمبر حديثنا ɗari biyar da casa'in da hudu da kuma ɗari biyar da casa'in da ainihin wato takwas ina fata an fahimta sai malam albani ya ci gaba da cewa waya ummuhumul aqra'u wanda zai wa mutane dai limanci shine wanda ya fi su iya karatu sai ce walau kana gulaman ko da yaro ne gulam da larabci shine yaron da bai balaga ba ina fata an fahimta ya ce wanda zai wa mutane limanci shine gulam yaro idan ya iya karatu ya fi sauran iya karatu to dole a gabatar da shi lam ya buligil huluma wanda bai balaga ba li hadisi amru dan salima sai ya kawo ce saboda wannan hadisi na amru dan salama wanda ma karanta a can dazu a cikin alwajis innahum ya'ni qaumahu yana nufin mutanen amru dan salama wafadu ala nabi sallallahu alaihi wasallama sun yi dandazo sun je gurin manzon Allah sun musulunta falamma aradu an yansarifu lokacin da suka yi niyyar za su dawo gida qalu ya rasulullahi man ya ummuna sai suka ce ya manzan Allah wa zai mana laibanci qala sai annabi ya ce musu aktharukum jam'an lil qur'ani wanda ya fi ku yawan karatun alqur'ani hi zai muku limanci ina fata kun fahimci magana sun musulunta za su koma ya suka ce to ya rasulullah wa zai ja mu sallah annabi ya ce ku duba wanda ya fi ku iya karatun qur'ani amru dan salama ya ce falam yakun ahadun min alqaumi jama'a ma jama'atu da aka bincika sai ba a samu wanda ya tattara abin da na tattara na alqur'ani ba faqaddamuni sai suka gabatar da ni ni ne ni ne limamin su yace wa ana gulamun a lokacin ina yaro karami na fata kuna fahimtar magana a lokacin ina yaro karami wa alayya shamlatul li ina sanye da wata 'yan rigata ma'ana kowando babu a jikina kenan ƙala amru ɗan salama ya ce fa ma shahidtu majma'an min jirmin illa kuntu imamuhu ko imamahu ya ce ba mu taɓa zuwa wani taro na ƙabilarmu ta jurm sunan ƙabilar jurm larabawa ne ya ce to duk wani taro da aka je ba akan tafi da liman da sarki da alkali da waye da waye ba yawanci ai da taruka waɗannan muta ake tarawa limamin fada sarki alkali mai yanke hukunci da dai shauransu ya ce to duk wani taro da za a je na ƙabilar mu in za a je a tattauna akan mitin kaza ko taro kaza ya ce ba mu taɓa halartar wannan taron ba face ni ne liman daga an zo lokacin sallah ya yi sai sarki ya zo ya ce ina limamin mu ita sai a ganin tsugui tsugui takwal takwal na taso dan yaro da ni dan karami ana tawa maki wannan ne limamin na ce shi ne bari ka ji kira'a bar ganin sa dan yaro yace ne kabbara malam kawai sai ka ji kira'a na tashi yace duk lokacin da aka je wani taro na kabilar mu to ni ne liman yace wa kuntu usalli ala janaizihim ila yawmina hadha ya ce kuma wallahi ko gawa idan aka yi sallar idan aka aka aka aka yi rasuwa in aka ɗauko gawa za a yi sallar sai sai sarki ce a kirawo ni ya ce tun daga ranar da muka musulunta nan har yanzu da nake muku magana ya ce ni nake musu sallar gawa aka ce lokacin da yake ba da wannan labarin ya kai shekara tamanin a rayuwar shi tun ɗan shekara shida yake limanci har san da ya share shekara nawa tamanin ya yi shekara saba'in da hudu yana limanci wannan karamin liman ne ai babban liman ne wannan ku shekara saba'in da shida da hudu yana limanci tun bai fara sa wando ba har ya zo yana sa wando har ya girma har ya balaga har ya tsufa shekara tamanin yake ba da wannan labarin cewa ni ne nake limanci to kuma abin da zai baka mamaki a zamanin wa wannan abin ya faru zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma ya ba su musulunci kuma shine ma ya ce su bincika wanda ya fi su iya karatu ya ja su menene sallah to kaga akwai waɗanda da suka gagara inkarin wannan magana domin bari ka ji wannan hadisi akhrajahu abu dawud al-imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi wal baihaqi imam al baihaqi ya fitar da wannan hadisin bi isnadin sahihin wa asluhu fil bukhari asalin wannan hadisin da yanzu muka karanto akwai shi a ina a bukhari amma wa laysa fihi mawdi'u shahid minhu sai dai a cikin bukhari babu mawdi'u shahid abinda muke so mu kafa hujja da shi anan na sha faɗa muku za ka ga hadisi sun zo ruwayoyi daban-daban da lafuzza daban-daban amma duk saƙo ɗaya suke isarwa sai dai a cikin wancan hadisin akwai sako kaza a wancan kuma babu kaza sai kaza irin lafazin da kake so kai amfani da shi babu shi a wancan sai a wannan to in ka tashi sai ka ɗauko irin wannan ruwayar a wani guri sai ka kafa hujja da ita amma in bukhari ya rawaito asalin hadisin to dole sai ka dawo ka ce kuma bukhari ma ya fitar da shi saboda bukhari shine overall in dai yana da ruwaya to bai kamata maka ba kai malamin hadisi ka ɗauko ta wani kai hujja da ita tasa na fata an fahimta sai dai bayan ka ɗauko ta wani idan misali irin lafazin da kake so kai amfani da shi a bukharin babu to in ka ɗauko ta wani malami ko nisa'i ne ko turmizi ko ibnu maja ko bai haƙi ko wani in ka kafa hujja sai ka ce fa amma hadisin nan asalinsa yana ina kaga ka ba bukari girmansa to shi ne abin da malam ya yi a nan tun da irin lafazin da yake so ya amfani da shi babu shi a bukhari to sai ce hadisin abu dauda ya fitar da bai haƙi da isnadi ingantacce sai ce wa asluhu fil bukhari amma asalin hadisin yana bukhari ya ce amma babu muhalli shahidin da za mu hujja da shi yasa ba mu kawo ba wa huwa riwayatul abi dauda kuma wannan ruwaya ce ta abu dawuda wa kada kharrajtuhu fi sahihi abi dawud yace na fitar da wannan hadisi a cikin sahihu abi dawuda a rakam a hadambar hadisi na 5,000 na 599 da kuma nambar hadisi na 6,000 ko na 600 da kwaya biyu na fata an fahimta to wannan wannan shine so kaga anan waɗannan ruwayoyi guda biyu sun tabbatar mana da cewa an taɓa yin limami yaro ƙarami ɗan shekara shida ko bakwai kuma ya ja limancin juma'a ya ja limancin sallar idi ya ja limancin sallar gawa ya ja duk wani limanci da ka sani abu na biyu wannan ya nuna mana faruwar haka ba abu ne na kuskure ko na rashin sanin ya kamata ba domin ya faru a zamanin annabi wasu za su yi hujja ajawali to bukhari ma ya rawaito ai in zaka musa ka ce nasa'i bai inganta ba ai akwai waɗanda ba su inganta ba a nasa'i ibnu maja akwai wanda ba su inganta ba bai haƙi akwai wanda ba su inganta ba to in ka isa ka ce a bukhari ma akwai wanda bai inganta ba ko ba da za a yi mutum ya faɗi wannan ayi ko saboda sahihu hu ba'dal qur'ani afdalu kullu kitabin wa bihil mu'awwalu kitabu sayyidul wara wadhabu anhu bima yaquluhu al-kadhabu صنفه في مسجد الحرام عند مقام مولد الكرام shi bukhari duk malaman duniya sun tafi akan cewa babu yashashen hadisi a cikinsa ko kwaya daya hatta waɗanda suka zo suka yi inkari akan wasu hadisai wanda ba su wuce kwaya uku ba ko biyar al-imamul hafiz ibn hajar al-asqalani qadil bukhari da ya zo kan hadisan san da ya musu kusa ya ragargaje su ya ce ai da a ce kun san irin fikihun bukhari a cikin littafinsa ya ce da jinjina masu zama za ku yi akan kawo wannan hadisan ba wai kokarin ba a fa hadisan ya kamata ku yi ba ce domin bukhari shi ya aikin da har aka gano ma waɗannan hadisan a sun inganta da an ɗauka ba su inganta ba saboda bukhari na gaya muku wata irin kwakwalwa allah maɗaukakin sarki ya bashi wanda duk malaman hadisi gaba ɗaya kowa san da ya sallama masa ya bashi sunan amirul mu'mini na fil hadisi shugaban muminai a cikin hadisan manzan Allah yanda umar ɗan khattabi yake amirul mu'mini na fil khulafa'ir rashidina to shi kuma haka yake amirul mu'mini na fi a hadisi rasulillahi shugaban muminai ne cikin hadisan manzan Allah jama'a bukhari da ya suna ya suna ya suna aka dinga maganganu a kan shi to dama a duniyar hadisi idan ka tafi kufa ko basra to in ka je can ilaikal muntaha in dai ka fita lafiya a hannunsu to ka tabbata in kuwa har jigari jigari ne ka in suka wujijjiga ka suka watso ka to magana ka ta kare bukhari yana zuwa suka je suka gaishe shi suka ce kai ne ake cewa amirul mu'minin fil hadith yace eh haka dai suke faɗa don hakan ne Allah ya tabbatar ko ba haka bane Allah karba mana abin da muka iya yi ko har ma faɗa kake cewa suna faɗa ma haka yace to ya zan yi suna faɗa ya za in ce ba za su faɗa ba sa faɗa ku ji fa yayi tawadu'u ma a haka bai ce eh ni ne ba cewa eh haka dai suke faɗa kaga yayi tawadu'u ko amma tare da haka su dan me yasa zai ce ana faɗa ya ce a ƙarya ne ni ba kowa ba ne ko bukari ya faɗi gaskiya ya ce haka suke faɗa suka ce za mu yi maganinka ya suka je suka kwaso hadisai guda ɗari wasu malamai suka ce guda dubu da isnadansu da komai sai suka gwamutsa su suka hausuna su suka rikirkita su ne ne faɗi ne ok suka rikirkita su abin naku ne ba zai kai bane ai ba bai bani suka rikirkita su suka gwamutsa su suka hautsina hadisan suka ce to a jawo mishi a nan ne za mu gane da gaske amirul mu'minina ne ko kuma magana ce na fata an gane idan suka jawo hadisi kala haddasa na hammadun kala haddasa na kaza قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai bukhari ya ce ban san shi ba ya su watse da dariya kyal kyal kyal kyal kyal dube shi da Allah wai hina amirul mu'minin bil hadi sai su ƙara jawo ɗayan to mu je na gaba ƙala ƙala kaza ƙala kaza ƙala kaza sai la adri wallahi ban san shi ya su watse da dariya sanda suka gama jawo hadisan nan gaba ɗaya kaf ɗinsu da suka gama suka ce to daga yau kar ka sake kiran kanka amirul mu'minin in kuma aka gaya ma duk wanda ya gaya ma ka gaura mishi mari ka ce ƙarya yake maka suka ce assalamu alaikum mu za mu wuce ya ce a kuɗan tsaya ko ɗan bayani da zan yi a ƙarshe a nan ne za su gane kurkuransu suka ce kana da wani bayani ko bayan wannan ya ce kwarai da gaske ce to bismillah yi bayanin ka ka san aka raina ma wayo ka dai yi bayanin ma ba za ma mu saurara ba amma tunda ka matsa za ka yi to yi ina fata an fahimci magana sai ce to abin da nake nufi da ban san su ba ba ina nufin ban san su ba tun da nake ban taba karanta su ba ko ban haddace su ba yace duk hadisan na san su kuma duk na haddace su yace sai dai kai da ka jawo hadisi na 91 to ka ɗauko rijal ne na hadisi na goma sai ka jona wa hadisi na casa'in da ɗayan da ka ja don haka in aka ɗauko isnadin hadisi na goma in aka jona wa hadisin ka na casa'in da ɗaya haka ni na san hadisin e wannan ya ce iye sai kai kuma ka dawo hadisi na hudu asalin mazajen da ka kira su ne mazazan hadisi na goma sha tara da kai ka jawo mataninka kuma na hadisi na casa'in da uku ne ko na ɗari ba ɗaya don haka a ɗau matanin amir can a ɗauko isnadin amir na wancan to a haka na san su to dai a gurin akwai mai gudawa akwai mai fitsari akwai kuma wanda zufa tun daga ƙololuwar kansa har ƙarƙashin 'ya'yan gwalakensa jama'a tsabar ya daku wallahi sai da ya daka kowa wallahi suka ce san da ya mai da hadisan nan gabaɗayansu san da ya mai da kowanne kan yadda yake da mazajen wani mazaje biyar yake da ke قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا حماد قال حدثنا إكرمة قال عن قتادة أنواع إنا فتا أن فهمت أما والله سيأتي su. sai mai da su kan hadisan da asalin shi ne da wannan mazajen sai ɗauko mazajen jan sai mai da shi kan hadisan wani hece to a haka suke na fata an fahimta da ya gama mai da su sai ce to yadda kuka ji sun nan na faɗa to ni haka na san su to amma kun kawo min su ne a yadda ba haka na sani ba yasa duk wanda kuka ja sai in ce muku ban sani ba ba ina nufin kwata-kwata ban san ban yi ga a handar hakan suka ce ala gafa ta malam haka ne haka ne mu muka rikirkita su don mu gane kai din da gaske amirul mu'minin ne ko kuma yaya suka ce yanzu kan mun yadda anta amirul mu'minin fil hadis yace to ku kira ni muhammad dan isma'il dina kadai ni ba mukami na zo nema a duniyan nan ba ina fata an fahimci magana aka ce asali fa dalilin da yasa bukhari ya rubuta bukhari mafarki yayi annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune shi kuma yazo yana kadewa manzan Allah kura kura tana hawa kan annabi yana kade mashi yana kade mishi sai ya je gurin malamin shi sai ya gaya mishi malamin da ya saurari bukhari ya ji lalle abin da ya faɗa din nan wannan mafarkin manzan Allah ne ba ba hayaniyar ba aboga su a halamin bane sai ce to ismail ka dage da karatu ka zage wurjanjan allah na nunawa cewa kai za ka tare wa manzan allah karerayin da za a yi masa a cikin hadisansa wannan shine dalilin da ya sa muhammad bin ismail al-bukhari ya zage ka'in da na'in yana karatun hadisi ya sa ranar da ya gama karanta sahihul bukhari jama'a aka ce idan bukhari ya karanta hadisi ya gama bincike ya gama taluƙwaƙwaf sai ya tashi ya salatul istikhara ya roƙi zaɓin Allah ya Allah wannan hadisi ni dai na gama aiki na akai duk wani bincike da ya kamata na ilimi ya Allah na yi na gama yanzu ina so in rubuta shi a wannan littafi ya Allah in hadisin nan daga annabi yake Allah ka bani ikon rubuta shi in ba daga annabi yake ba Allah kar ka bani ikon rubuta shi aka ce sau da yawa idan ya kwanta ya bacci sai a gaya masa wannan hadisin ba manzan Allah ne ya faɗa ba in ya tashi kawai sai ya jefar da hadisi sai ya tafi na gaba da haka fa ya tara wannan littafin ba jama'a ya sa ranar da ya gama rubuta shi ɗaukar sai ya je tsaya tsakanin rukunin yamani da hajarul aswad ya ce ya ku dandazon al'ummar musulmi tsakiyar ka'aba ana ɗawafi kowa ya juyo ya kalli bukhari ya ce ku ɗauki wannan littafi ku je ku bauta wa allah da shi ranar tashin alkiyama ku ci kwalata a gaban allah ku ni na saka ku saboda ya san aikinsa ya aikatu bahaushe ya ce wai ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi in ka san ka shirya magana ta kare mala amma in baka shirya baka ci alwashi to za a samu matsala wallahi amma shi da ya shirya yanzu baka ga Allah ya sa wa littafin albarka ba kowa ka taba bukhari kowa ka taba bukhari me yasa saboda ya aiki tsakaninsa da Allah kuma ya yi karatu na bala'i na mutuwa sanda ya ya tace duk wata shirfagiya ya wanke hadisan tsaf sannan ya rubuta su kuma ya sa tsarkin zuciya a ciki da yi saboda Allah wannan ya sa Allah ya sa albarka a cikin abin har zuwa yau ila yau mina haza waye oho har ka sa na waiwai malam malam malam malam Ismail malam Ismail yace mutum ɗaya ne ya ci gyaran Bukhari har yanzu na ce waye yace Audu Dabberi eh mai gaba gadin Kanawa to Allah ya rufe asiri to saboda haka jama'a wannan shine da haka jama'a da suka rasa inda za su abin nan sai suka ce wai ai annabi bai san wannan abin ya faru ba sai muka ce to ai akwai abubuwa da yawa da suka faru zamanin manzan Allah wanda sun faru ne annabi bai san sun faru ba amma da ke doka ne sai Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar masa sun faru kuma an mai da shi doka akwai kuma abubuwan da suka faru wanda ba doka ba ne annabi bai san sun faru ba sai Allah ya marmaza ya masa hani cewa to ga abu kaza na faruwa don haka daga yau kar a sake ba shari'ar Allah ba ne suna nan da yawa a cikin addinin musulunci sai wannan ne kaɗai za a ƙi gaya wa manzan Allah ban gane ko kun fahimta ba to kaddara annabi bai sani ba Allah ma bai sani ba ina fata an fahimci magana yo didde min yadda Allah ya sani aiko to tunda min yadda Allah ya sani me yasa Allah bai wa annabi wahayi cewa abin da yaron nan yake yi dan shekara shida yana jan sallah ba shari'ar mu bane ba yo kenan ya tabbata ne da bai tabbata ba da Allah ya hana tunda in mun ɗauka cewa annabi bai san ana yi ba ai Allah ya san ana yi yaro dan shekara shida ko bakwai yana limanci kuma annabin Allah bai ce masa ana yi ya hana ba ina fata kuna fahimta to da haka ne kake kama ƙaryar maƙaryata sai ka kure su suka ce ai annabi bai san ana yi ba yake ce a'a magana annabi bai san ana yi ba ai wahayi ake masa dama abin da bai sani ba ake gaya masa to me yasa wannan din ba a gaya mar ba idan suka matsa suka matsa sai ka ce to shikenan mu je tunda kun yarda da hujjata na yarda annabi bai sani ba shin Allah da ya turo annabi shi ma bai san ana yi ba to zan ji wanda zai budu baki ya ce eh Allah ma bai san ana yi ba kuwa ma kasa kunne mu ji wanda zai budu baki ya ce Allah bai sani ba na fata kuna fahimtar magana so maganar gaskiya shine limancin yaro ya tabbata idan aka samu limami yaro kuma ya zama ya cika wannan ka'idar ina so ku gane wannan domin kar wani je ɗauke wannan fahimtar a gurgunce tafi da ita cewa muka yi idan babu wanda ya iya limanci da karatun ƙur'ani sai wannan yaron aka naɗa shi ya yi daidai ba mun ce sai kun gina masallaci kun masa decoration sun sa fanka da ac kun sa imbata kun shimfiɗa kafet kun yi duk wani abu sai ku je ku ɗauko ɗan shekara shida ko bakwai ya zama limamin ku ba ba haka muka ce ba amma idan kwandishon ya waranti na fata an fahimta in kwandishon ya warantin aka kawo yaro limancin ya yi ko bai yi ba ya yi to kuma na jin dai in dai kwakwalwarka tana harbawa to ai ka san ma'anar dai idan condition ya warancin ko ma'ana an duba an duba an laluba cikin wanda suke manyan ba su cika ba ba su iya ba amma ga wani yaro ya iya kuma shi kaɗai ne a tsakankani sai aka ce shi ne liman ya tabbata shi ma ai bincikawa aka yi a cikin jama'ar su ba a samu wanda ya iya ba ko sai aka ce shi yayi yayi ai kamar limancin mace ne ba cewa aka yi a ɗauko mace a naɗa limamiya ba amma ga ta tsakiyar mata ba wani namiji wanda zai iya musu sai ta yi limanci ya yi limancin ko bai yi ba ya yi ga hadisi nan cikin bulugul mara na fata an fahimci magana mata ce ta je ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullahi gidana gida ne na kasuwanci mata suna taruwa mai saya ta zo mai sayarwa ta zo har lokacin sallah ya kan ritsa mu ya kake gani idan na yi limanci annabi ya mata interview ya ga malama ce ƙari'a ce ta iya karatun ƙur'ani ta san hukunce hukuncen sallah ya ce anti imamu hinna ke ce limami su ki je ki su sallah ya haɗa su da wani dattijo wanda zai dinga kira musu sallah yana tare musu da iƙama a wata ruwaya ma aka ce shi dattijon sahabin idan ya kira sallah musu ya tada iƙama sai ya koma gefe can sunan sun yi sahu shi ma sai ya je kabbarta yabi wannan matar sallah a nan ne aka samu wasu suka yi ganin halattin mace ta dalimanci ko da maza ne amma muka ce wannan bai tabbata ba domin shi wannan ababin larura ya bi ta ina fata an fahimta ba ababin cewa haka ake bukata ba amma duk karatun ga hinan abu lugul maram ba wani nisa yake da shi ba jama'a ba wani nisa yake da shi ba kama sai mutum ya zo ya ce da zafin kai ya ce shi bai taba ji to duk abin da baka taba ji ba ba ilimi bane ba to ai ilimi ma dan kadan ne kenan dai haka jama'a haka ne ko ba haka ban taba ji ba shine kadai ilimi a ce kawai duk abin da ni ban san shi ba ko ban taba jin sa ba ba karatu bane tsakani da Allah wannan gaskiya ne so cewar ka baka taba ji ba ba shi yake nuna wannan abin da aka kawo ba ilimi bane ba, ne ba. in kai baka taba ji ba to malamai dai shekara dubu da wani abu sun rubuta rashin baka taba ji ba wannan ba hujja ba ce rashin baka gani ana yi a garin ku wannan ba hujja ba ne rashin malaman ka ba su taba karanta maka ba malaman ka ne maha'inta ba sa faɗa muku gaskiya saboda suna tsoron ka karka hada su karka hana su kuɗin man mota ko ba haka bane jama'a karka ta da karatu ba su baka kuɗin man mota ba yasa kake ganin bai kamata ka kawo abin da ya saba ra'ayinsu ba amma mu da muke da sana'ar yi Allah muna da sana'a ba ma bukatar kwandalar ka sai a gurin Allah gar za mu gaya ma gaskiya kuma ka kalle mu mu kalle ka ba abin da ya dame mu da kai wallahi in an tashi ka yi a shari'a ka yi zage-zage ka ce ya cika yarinta duk ka faɗa duk ka faɗa amma dai baka yi saka ce abin da na kawo ba ilimi ba ne ba kawai shi ne ko baka isa ka kawo binciken da ya musa abin da na faɗa ba to shi kenan ka je kai ta surutun ka wannan ya rage naka son amin sun ma'amana son ana magana ta ilimi ba a magana ai ba wana bane ai ba wana bane ai ba wana bane ba yau a zamanin mun nan ko kuɗi ka sa mutane suka yi layi kana raba musu he sun zage ka balantana ilimi ko ba haka bane komanda wallahi kuɗi yanzu in ce ku yi layi kowa in bihi da dubu ɗari sai wani ya nemi wata magana sai anya wannan wadai saran kai yake yi ne kan wannan ko kuma ya ce na sauka abuja to eh to ka gani ko kuma a kashi goma da ya samu Allah bai wuta ɗaya ba mu ba ya danna sauran akar ko kuɗi kake ba mutane a wannan zamanin namu he sun zage ka wallahi to ba gara ka yi gaskiya ba me zagi yayi kawai kai dai ka tsira gurin Allah ba shi kenan ba Allah shiryar da mu saboda haka wannan shine wannan littafi kamar yadda kuka sani mun sauke shi kusan kasa ɗari da wani abu sai a je a neme shi sai mu je mu iktida'u المفترض بالمتنفل وعكسه ko bil mutanafili wa aksuhu babin da ke magana akan mai farilla yabi mai nafila wa aksuhu da kuma akasinsa mai nafila kenan yabi mai menene mai farilla ai shi yasa wallahi tallahi kai hankali da karatu da kake ganin shi yanzu kaga wannan ta taburzar ana yin ta shin mai nafila zai bi mai farilla ko mai farilla zai bi mai nafila wani ya rushe gaba ɗaya ce ba a yi kuma haka kawai bi mujarradil ara da tsantsar ra'ayi ba da ilimi ba haka kawai ya ce ba a yi ko ma ya ce haramun ne kai ka yi hankali da haramta abin da Allah ya halatta to ga nan babi ya kawo ya kulla babi babin da ke magana akan mai farilla yabi mai nafila wa aksuhu da kuma akasin haka ma'ana ka juya abin mai nafila ya bi mai menene an jabirin anna mu'aza bin jabalin kana yusalli ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ثم يرجع فيؤم قومه وأن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رأى رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معا قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة كادوا أننا نكيوكو شي كان جاء جابر عن عبد الله الله هذا أمر جابر الجنة الفردوس أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى معاذ بن جبل صحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا كسن تينا صلى تارد النبي thumma yarji'u sannan sai ya koma anguwarsu fa ya ummu qaumahu sai wa mutanansa kuma menene limanci na fata an gane kaga wacce ya ja a zamanin annabi ko a gurin annabi ta zama menene farilla wanda yanzu ya zo ya ja mutanensa ta zama mai a gurinsa shi su kuma me suka yi farilla to ya za ka yi mu ba hana ka bin kungiyar ka ba ka je kai ta bin kungiyar ka amma kar ka musu hadisin annabi muhammadu kungiyar ka kungiyar ka hadisin annabi hadisin annabi jama'a kuna kuna fahimtar maganar da ke ku mazhabar ka mazhabar ka kai ta bin mazhaba ba malike ne kai ba hannafe ne kai ba shafi'e ne kai ba ahmade ne kai kowaye kai ka je kai ta bin mazhaba amma in hadisin annabi ya zo to kai ta imamu shafi'i ita iza sahal hadithu fa huwa madhhabi in dai hadisi ya inganta to shine mazhaba ta ne kuma wani magana shafi'i ya ce maliku ya ce hannabi ya ce wannan a ajiye ta a gefe hadisin nan ko ya saba wa mazhaba ta ce ce to ina kai ni yanzu shine mazhaba ta to yanzu in ma a malikiyar ka mai nafila baya bin mai farilla ko mai farilla baya bin mai nafila to ga a addinin annabi muhammadu ana yi sai ka ajiye mazhabar ka kawai sai ka bi abin da annabi ya ce wa an zaid bin al-aswadi annahu sallama a rasulillah wa huwa gulamun shabun daga zaid dan aswad ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa gulamun shabun a lokacin yana yaro matashi falamma salla bayan sun idar da sallah idza rajulani lam yusalliya fi nahiyatil masjid ana juyowa sai aka ga wasu mazaje guda biyu ba su yi sallah ba suna zaune a gefen masallaci fada abihima annabi sai sa a kira su faji abihima sai aka zo gurin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da su tur'adu fara'isuhuma labbansu na rawa ko kuma ka ce hannunsu na rawa ko kuma jikinsu na kyarma irin sun razana annabi ne sa a kira mutum laifin mai muka yi na fata an fahimta irin firgita da yaro yake lokacin da kasa aka kawo shi gabanka faƙala sai annabi ya ce musu ma mana a kuma an tusalliya ma'ana kai me ya hana ku bi mu sallah mun zo muna sallah ku kuna zaune a gefe me ya faru ƙala waɗannan yara he suka ce manzan Allah kad sallaina fi rihalina to ai mun yi sallah a zahar ne a gida da muka zo nan kuma sai muka samu ku ba ku yi sallah ba mun yi sallah a masallacin anguwar mu faƙalar sai annabi ya ce la ta fa'alu to daga yau kar ku sake haka ina fata an fahimci magana daga yau kar ku sake haka idza salla ahadukum fi rahlihi idan ɗayan ku ya salla a gidan shi ko a unguwarsu ko a masaukinsa ko a inda yake rayuwa thumma adraka al-imama wa- wa wa lam yusalli ko sai zo ya samu liman liman bai riga ya sallah da mutane ba fal yusalli ma'ahu to ya jona a yi tare da shi fa inna halahu nafila shi ta zama masa nafila liman kuma yana sallar menene shi kuma kun ji yadda hadisan suka zo wancan ya nuna shi yana nafila su suna farilla wannan ya nuna su suna farilla shi yana nafila na fata an fahimci magana kowanne ya halatta an gane maganar da kyau ko so don haka ba wani dalili da zai sa ka ce wai ba za a yi ba a ina ne za ka ce ba za a yi ba a ina ka samu mu dai ga inda muka samu namu jama'a kuna fahimtar magana saboda haka maganan bai inganta ba bai tabbata ba wannan wani abu ne daban to bari ku ji sati mai zuwa za mu tahi iqtida'ul muqimi bil musafiri wa aksuhu shin mazaunin gida zai iya bin matafiyi sallah ko matafiyi ya bi mazaunin gida sallah duk ya halatta almusafir bil muqim ko almuqim bil musafir duk ya halatta na'am to na'am eh Mm. To. Mm. Mm. Wannan abin nan kana nufin masbukil masbukil masbu- masbukul masbuki kenan. Bin wanda aka riga zuwa wanda ya riga shi. To, malamai sun tabbatar da halaccin haka. matukar dai sallah ya samu shi ma ya ta na rama aka zo ka zo na masa babu laifi sai dai kawai inda rigimar take yin jam'i guda biyu a cikin masallaci kwaya ɗaya wanda mun karanta wannan matsalar a baya da kuma kumanta ba to inda rigima kaɗai take kenan ya sa ma a ƙarƙashin wannan ne wasu ke ganin cewa wato bin masbuki sallah wato bai dace ba amma kuma ta wani gurin zai iya dacewa kuma zai iya zama yan halatta suka ce idan misali ka shigo ne baka san cewa wannan masubuki ba ne kawai ka same shi yana sallah amma baka san cewa shi ya bi asalin liman ne sallah yana ramawa ba ne ba sai ka jona shi baka da wani laifi amma in ka sani to tunda an hana yin jam'i biyu a masallaci ne ɗaya to ka je kai taka kawai shine abin da yake ko kuma in ya ma ishara da zaka Allahu khaira wanda wani zai iya maka ishara cewa karka bi shi shi ma ya bi ne na fata an gane amma wasu suna ganin cewa babu laifi gaba ɗaya da ka sani da baka sani ba amma da ni na fi nutsuwa da cewa tun da wancan hadisai da suka nuna ba a buƙatar a jam'i guda biyu a masallaci ɗaya na fi nutsuwa da cewa idan kun kai ko biyu ko uku ku nemi wajen masallaci ku yi jam'in ku ta karba a matsayin jam'i matukar ba a cikin masallaci ko a haraba kuka yi ba na fata an gane kuma musamman ya zamanto larurin da ya hana ku samun sallah laruri ne karɓaɓɓe domin matsalar shi ne wani lokacin larurin da yake hana mu zuwa mu samu sallah fa ba laruri ba ne jama'a to wannan shi ne rigima don haka ka yi ƙoƙari in ma za ka samu irin wannan matsala ya zama larura ce wacce take karɓaɓɓiya a gurin allah wallahu ta'ala a'lam na'am wa alaikum assalam kamar ya at a time ko daban-daban eh na'am mm eh mhm dukansu dukansu ba a yi kun gane tambayar sa bari in ƙara fitowa Allah wasu ba su ji ba na bayan nan yana tambaya akan cewa jam'in a lokaci ɗaya ne ko kuma daban-daban a lokaci ɗaya shine wato kun shigo za ku yi sallah sai kuka samu liman ya idan to ya kace ba a so a sake jona wani daban-daban kuma shine ga ku kuna yin naku daban wasu kuma suna can suna yin nasu daban kamar masallatan kasuwa to shine mun yi bayani a wancan satin ko sati biyu da suka wuce muka ce masallatai kashi uku ne akwai masallatan anguwa ko gari wanda ake nada musu limamai ko wanda ake nada musu menene limamai waɗannan masallatan ba a buƙatar a yi sallah jam'i biyu a cikinsu wannan mutlakan makaruhi ne malamai sun karhanta haka saboda kamar yadda muka faɗa akwai hikima na cewa a haɗu a yi sallah guri in aka buɗe ƙofar kowa ya zo hiye jam'insa da yan uwansa to akwai wanda haka kawai zai kwanta a gida daga ya ji liman wane ne ya tada sallar wallah ba zai fito ba kuka tambaye ta ai ya halatta su idan da tasu mu je mu tamu kaga daga nan ya farraka muku kan jama'a ko za a yi ta samun masu irin wannan halayen har sai an wayi gari asalin liman zai kabbarta ya da waiwai baya zai gabe wuta mutum biyu ko uku ne a bayan shi ba kowa ya kama ra'ayinsa ya sa malamai suka karahanta suka nuna cewa bai halatta ba a zo a yi sallah guda biyu a masallaci mai yandaddan limami ratibi muka ce masallaci na biyu shine masallacin da yake ma'aikata ce ko kuma gurin wata harka ce ta kasuwa to nan kuma muka ce wajibin al'umma ne su yi masallatai a kusurwoyin kasuwar misali dungun kudu da dungun arewa gabar da yamma da tsakiya sai a samu masallaci wanda suka fi yawa ta dungun kudu su haɗa a dungun kudu su yi sallah wanda suka fi yawa a dungun gabar su haɗu wanda yamma ina fata an fahimta wannan abin da ya kamata kenan sai dai wannan kuma hukuma dole sai ta shigo wajen haɗa kan mutane kuma al'umma sai sun ji tsoron Allah in ba haka ba wallahi haka za a yi ta tafiya yanzu ko kun san akan layi ɗaya a kasuwa ana iya samun masallatai biyar to ba ga irin ta ba to kaga wannan wallahi tallahi wasa ne da addinin Allah wallahi tallahi ba wasa ne da wasa ne da addinin Allah ba daidai bane to kaga dole hukuma yanzu idan ka je pound center ne ko pound center ne ko waye ne na Kano din nan idan ka je ka ga tsarin da suka yi wato abin sai ya burge ka masallaci suka samu ma keke guda daya a tsakiyar kasuwar sai suka yi wayarin wani irin wayarin ɗin da ya baka mamaki kuma ba abin da ba zai yiwu ba fa kawai sai ba ga dama ba ne wayarin suka yi ko ina kake a shagonka wallahi kiran sallah ya zo ma ana kwarma kiran sallah kowanne shago zai ɗauka sannan yadda suka tsara abun kana zaune sahu zai zuwa har bakin shagonka saboda abu ne an jera shi a jere a jere da haka kana fitowa da sallaya wani ma wallahi ko rufe shagonsa baya yi yana fitowa ga sahun ya zo sai shimfiɗa sallaya sa kawai sai Allahu akbar kuma akan sahu yake so duka suke sallah ana idarwa kuma kowa sai koma shago shikenan an gama sai kuma la'asar din ta zo masallaci daya to amma abin da ke faruwa shine addinin ne bai damu mutanenmu ba bai damu shugabanninmu ba amma in ba haka ba akwai tsarin da za a in ma ɗaya ana ga yayi yawa ko yayi kaɗan to a yi kamar guda biyar mana dungun ko ina a sa masallaci sannan a sa a tsakiya sannan a sa wasu ƙa'idoji na fitowa sallah da shauransu yanzu ga saudiya nan idan ka je ka za ka sha mamaki wallahi hatta masallatai da suke cikin gari za ka sha mamakin yadda suke sallah wallahi hatta masallatai ba wai maganan ka'aba ko masallacin annabi ba za ka sha mamakin yadda suke abubuwa abin zai burge ka kuma za ka ga cewa akwai kula da addini to amma duk lokacin da aka ce mutane rayuwarsu ne ta dame su ba addini ba to ba za su dinga samarwa da addinin mafita ba haka kowa harkar gabansa kawai yake tunanin ma zai dinga zuwa ma na tunanin ya za a yi kaza ya za a yi kaza babu yanzu akwai makarantar da na sani a garin nan eh abun nan akwai akwai masallacin da na sani a garin nan abun nan makarantar da na sani a garin nan makarantar boko ce private ce su ma irin wannan suka yi idan aka kira sallah duk ajin ko duk ajujuwan ko ina ya ji kiran sallah sannan sai su yi sahu malam kowa sai ya fito akwai wanda a bakin aji zai yi sahunsa sahun ya iso shi har gurin liman kuma yana gaba don haka ana idar da sallah kowa aji zai ƙara komawa ciki saboda an riga da an yi wayarin ɗin abin gaba ɗaya to irin wannan duk yana da kyau mu samar da shi cikin harkar kasuwar mu sauran abubuwan mu so maganar tambayar ka waye ne ya tambaya ne malami ne ko umar karin yau ka fahimci amsar ka aiko yau wato wannan shine eh na'am abin da masu kasaru a dama ai matafiya matafiya matafiya ai su sallarsu daban masallacin su ma daban ai yasa nace masallaci kala uku ne na faɗi biyu na ukun shine masallacin kan hanya masallacin kan hanya wanda aka gina shi musamman don matafiya wannan in jam'i ɗari za a yi a masallacin babu matsala jam'i ɗari babu matsala saboda kowa ya zo ne gwargwadon lokacin da Allah ya kawo shi gurin da yanayin da ya kawo shi sannan kuma a matsayinsa na matafiya dama ya ga dama ma ya jinkirta a zahar da la'asar ɗin ma can sai karfe biyar ya haɗa ya yi su gaba ɗaya kun gane maganar da ke ku ka tashi karfe bakwai na safe kaga dama sai karfe biyar ka tsaya kai sallan azahar da la'asar yayi kaga dama kuma karfe ɗaya ka hada da azahar da la'asar da kai da sallah sai magariba kuma ya halatta to ala ayi halin masallatan matafiya ko masallatan da ake gina su don matafiya wannan ko sallah dubu aka yi a rana ɗaya ta yi babu wanda ya ce ba haka ba saboda larura ta ainihin wato halin tafiya wallahu a'lam Allah ya samu dace Allah ya karba mana abin nan kafin na rufe akwai madina asibitin madina na alhaji awwal sun kawo gudunmawarsu da suka saba naira dubu goma goma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi abinda muka faɗa daidai da ni da ku Allah ba mu ladansa wanda muka yi tuntuɓan harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh